نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكا نوتا sha uku ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da ashirin da takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami a sheik abu zakariya ya a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen babu tahrimin tisabil insani ila ghairi abihi wa tauliyahu ghaira mawalihi shine babin da kuma ƙoƙarin ɗaukar wilaya ya ba ba wanda ya ‘yanta shi ba yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babu tahdiri min irtikabi ma naha Allah azza wa jalla aw rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam anhu babin da zai bayani game da gargadi da jan kunne da shari'a ta yi min irtikabi ma naha Allahu game da zakkewa abinda Allah maɗaukakin sarki ya hana au rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko abinda manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi suka hana anhu daga wannan abin wannan kuma babi ne da ke cikin kitabul umuril manhi anha littafin da ke bayani game da al'amuran da shari'a ta hana su wannan babi kamar yadda muka ji malam ya kulla shi ne domin ya yi mana bayani game da a jimlace a dunkule abubuwan da shari'a ta hana ko dai a cikin alkur'ani ko ƙarƙashin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajabcin da ke kan kowanne ɗaya daga cikinmu ya ga ya tsayu wajen hannuwa daga hannun Allah maɗaukakin sarki ko ya ga ya hannu da hannun da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya yi da kuma ƙashi da wannan umarni ya aikata abin da ya ga dama mala yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأن آية نسكن سورة النور Allah subhanahu wata'ala ya ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi wanda suke saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallam falyahzar su kiyayi a hirdin su su tsoraci an tusibahum fitnatun kada wata musiba ko wata fitina ta same su ayusibahum azabun alimun ko kuma wata azaba mai raɗaɗi ta shafe su faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya ce falyahzaril ladhina yukhalifuna an amrihi waɗanda suke saba umarninsa haka lafazin ayar ta zo da damiri ma'ana an amrihi waɗanda suke saba umarninsa su kiyayi su tsoraci abin da zai same su na abin da aka ambata a gaba to wannan damirin na an amrihi dukkanin malamin tafsiri mafi yawancin abin da suka fassara shine annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa suka yi wannan fassara kuwa za mu kalli ayar da take kafin wannan ayar faɗin Allah subhanahu wata'ala da yace la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dan qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza فليحذر الذين لا تجعلوا دعاء الرسول kada ku sanya kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ka du'a'i ba'dikum ba'dan kamar yadda junanku yake kiran junanku kamar yadda sashinku yake kiran sashi addu'a anan wajen bi ma'ana annida ma'ana kira yadda suke kiran junansu yawa ne a kira mutum kawai gatsal a kira sunansa misali a ce ahmad musa ibrahim a kira shi ga ka gashi ko ka kira shi yana nesa ka kwalla masa kira eh da kira mai karfi ka buɗe murya ka kira shi ka ce ya musa ko ya ibrahim ya ahmad ka kira shi Allah ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wuce irin wannan kira ya fi ƙarfi ku rinƙe masa irin wannan kiran da kuke wa junanku Allah maɗaukin sarki ya gargaɗi sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce musu la taj'alu du'a ar-rasul kada ku sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka du'a'i ba'dikum kamar kiran da junanku yake wa juna kamar kiran da sashi yake wa sashi ba'dan sai dai ku ce ya rasulullah cikin girmamawa da mutuntawa da ƙaddarawa da bajjalawa da azzamawa ya rasulallah ya nabiyallah shi ne kiran da ya kamata ku rinƙa masa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul hujurat yace innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qiluna lalle waɗanda suke kiran ka ya rasulallah ta bayan katanga ta bayan gida su zo su rinka kwalla ma kira suna cewa ya muhammad ukhruj alaina wannan laraban kawai sukan yi haka idan sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna da wata bukata a lin maimakon su zauna su jira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito a'a ka san yadda mutumin kauye yake yana da jafa'i saboda haka kawai sai su je ta bayan gida su rika ya muhammad ukhruj alaina ya muhammad fito muna jiranka su rika wallahi mai kira ta bayan gida to shi ne sai Allah madaukakin sarki musu faɗa ya gargaɗe su yace innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati kaga lalle waɗanda suke kiranka ta bayan katangan nan suke rafka ma kira kiran yan farauta aktsaruhum mafi yawancin su la ya'tuna ba su da hankali Allah ce walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum dan me ba za su jira ba su yi haƙuri ka gama buƙatunka a cikin gida ka fito ka same su da yafi musu alkhairi Allah madaukakin sarki ya gargaɗe su to wannan kusan kwatankwacin wannan da muke bayani a kan sani haka nan Allah subhanahu wataala ya ce da ya faɗa a cikin suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u shi ma haka Allah madaukakin sarki ya gargade su da cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ra'ina Allah ya ce ya ku da ku imani kada ku rinka cewa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ra'ina kalmar ra'ina kalma ce mai harshen damu takan ɗauki ma'anoni guda biyu takan ɗauki mummunar ma'ana takan ɗauki kyakkyawar ma'ana ra'ina takan ɗauki ma'anar jiramu ɗan jiramu kuma takan ɗauki muguwar ma'ana zagi ne da cin mutunci a cikinta to tunda kaga kalma ce mai ɗaukar harshe guda biyu idan wani ya zo ya faɗe ta da niyyar kyakkyawar ma'ana wani mutumin kawai kuma zai zo ya faɗe ta da mummunan ma'ana saboda ka sai Allah madaukakin sarki ce da su kada ku saki amfani da kalmar ra'ina in dai za ku magana ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an hana su daga yanzu sai Allah ya ce wa qulun zurna sai dai ku ce unzurna ita ba ta to ku duba haka Allah subhanahu wataala yake wa sahabbai ladabi game da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hatta magana in za ka yi ta shafi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa haizu wannan hurmat tana nan wannan alfarmar kiyaye mutunci da janabin annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu abu ne da yake tabbatacce in dai magana ta shafi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan uwa tsaya kai taka tsantsan akan ta ba kawai fito da ita kai ka furta ta ba a'a tsaya ka tantance ba kana magana ne akan gama gari ba kana magana ne akan wani mutum na musamman da duniya bata taɓa yin irinsa ba kana magana ne akan wanda Allah madaukakin sarki ya zabe shi ya fifita shi akan dukkanin abin da ya halitta a doron ƙasa saboda dole sai mutum ya kiyaye bakinsa to shi sa Allah subhanahu wataala ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli kada ku sanya yadda kuke kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ka du'a'i ba'dikum ba'dan kamar yadda sashin ku yake kiran sashi sai Allah ya ce qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza lallai Allah subhanahu wata'ala yana sana yana sane game da waɗanda suke sulalewa daga cikin ku dan su samu mafaka su buya yatasallaluna shine suke sulalewa ka kalmar ta dan yi kama da Hausa ko yawa ya tasallalu da suke ɗan janye jikinsu su silale lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hudu ba ayar ta sauka ne kamar da al-imam ibn kafirin alaihi rahmatullahi ambata a cikin tafsirinsa ta sauka ne game da munafakai wanda idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe na hudu ba su kuma hudubar ta yi masu da hankali suke take ba sa su so da idan ana hudu ba kuma babu dama mutum ya fita daga masallaci sai ya nemi izinin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi to suna so su rinka zamewa suna sulalewa ɗaya bayan ɗaya sai su rinka ɗaga hannu annabi kuɗi ba yake ba zai musu magana ba kawai sai musu isharar su fita to naka ɗaya bayan ɗaya sai su rinka guduwa Allah ya ce to wannan sulalewar da suke da zamewar da suke da janyin na da ku eh Allah ya san abin da kuke yi to kun ga wannan abin da suka ai saba annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko to shine sai Allah ya biyo bayan wannan ayar da wannan ayar da makaranta yace falyahzar gargaɗi ne wannan da jan kunne Allah ya ce su kiyayi a hirɗinsu ana musu ka shaidi su tsorata su wane ne allazina yukhalifuna an amrihi wanda suke saba wa umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce ai gaba su sun yi yamma annabi ya ce ai dama su sun yi hagu annabi ya ce ai sunna su sun yi bid'a annabi ya ce ai tauhidi su sun yi shirka kaga irin waɗannan Allah subhanahu wata'ala da kansa yake ja musu kunne yake gargadin su cewa su kiyayi an tusibahum fitnatun kada wata fitina ta same su malamai suka ce mecece fitina fitina wasu daga cikin malamin tafsiri suka ce ita ce fitina da za ta same su a cikin zuciyarsu na shirka da bid'a da munafunci ɗaya daga cikin mummunan sakamako 'yan uwa da yake samun mutumin da yake kaucewa umarnin annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi shine ko dai mutum ya tsinci kansa a cikin shirka Allah madaukakin sarki ya kiyaye ko ya tsinci kansa a cikin munafunci dumu-dumu ko kuma ya tsinci kansa a cikin bid'a shi ma dumu-dumu to dukkan waɗannan wanne ne wanne ne abin kirki a ciki babu abin kirki shi sa a cikin sutar bakare Allah madaukakin sarki ya kira shirka da fitina yace wal fitnatu ashaddu min alqatl gaba kuma yace wal fitnatu akbar min alqatl me tace fitina anan wajen ashirk ai shirka mutum ya kafirta ya bar addinin musulunci Allah ce kaga wannan tafi tsanani sama da sama da kisan kai ko bai fi ba da shirka da kisan kai wanne fi wanne ne fi tsanani shirka ta fi ai babu haɗi ba ko ba haɗi dan dukkanin ya kafarta bai kafarta ba amma mutumin da ya shirka ya fita daga addinin musulunci shi wannan idan ya shiga wuta har abada ba zai fita ba to ƴan uwa wallahi saba wa umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sauka da sauɗewa koyarwarsa yana ɗaya daga cikin abin da ke kai mutane zuwa ga shirka fitinar zuci ko kuma bid'a mutum ya tsinci kansa a cikin bid'a dumu dumu daman duk wanda zai saba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk abin da zai dauko ya kawo ai zai ga kishiyantar na annabi yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko duk abin da kawo wanda yake kishiyantar na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan ba shine bid'a ba shine bid'a haka nan munafinci dukkanin su abu ɗaya ne dukkanin su abu ɗaya ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu aw yusibahum azabun alimun ko kuma wata azaba mai raɗaɗi ta shafe su ta shafe su malamai suka ce fi duniya bi qatlin aw haddin aw habasin wata musiba ko wata azaba mai raɗaɗi ta shafe ta shafe su a duniya ta hanyar a kashe su ko ai musu haddi ko kuma a tsare su ma'ana dai Allah madaukakin sarki zai hada su da wata musiba ta yadda za su fahimci mummunan aikin da suke na sabawa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wasu daga cikin malamin tafsiri suka ce an tusibahum fitnatun ay fid dunya aw yusibahum azabun alim ay fil akhirah wanda suke saba wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su kiyayi abin da zai same su na fitina sai suka ce fitina a duniya kenan Allah ya madaukakin sarki zai hada su da fitintunu kala kala wanda ba za su iya tsira ba ay yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ta shafe su suka ce wannan sai an je lahira Allah zai sa su a cikin wuta Allah ya kiyaye yan uwa kun ga wannan ayar na ɗaya daga cikin mafi girman ayan da malamai suke yin hujja da su wajen Allah dan duk mutumin da ya sauka daga gwadaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to dole ne zai hau gwadaban da ba nasa ba dole zai hau gwadaban da ba nasa ba shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai ba a haɗo shi da kowa a matsayin wanda zai isar da sako shi ma isar ba a'a shi kadai aka aiko duk wanda ka gani a matsayin musulmi ana bin sa to yawa manzon Allah bai yi nisa ne zama abin bi ba haka bane amma da zai zo da abin da yake saban na manzon Allah za a bi shi ba za a bi shi ba ɗan uwan fahimci wannan da kyau shi sa ka fahimci cewa kullum idan kana addinin musulunci ka fahimci cewa kai a matsayinka na wanda Allah madaukakin sarki ya bautar da kai ya bautar da kai ne da shari'a guda ɗaya ita ce abin da annabi Muhammad ya kawo maka sallallahu alaihi wasallam kullum abin da ya kamata ka rinka kallo kenan duk abin da za ka yi kaga shin akwai stamfi na manzon Allah a kansa ira da aminci tsara tabbata a gare shi in akwai stamfi to alhamdulillah sam'an wa ta'atan sai ka aikata shi sai ka bi in ko babu stamfin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina tabbatar maka kowa ya zo da shi komai ilimin sa komai malintarsa komai sanin sa ka kyale masa kayansa eh ka kyale masa kayansa ba za ka zage shi ba kada ka ci masa mutunci kada kai masa mummunan magana amma dai yayi hakuri ba za ka bi shi kai manzon Allah za ka bi sallallahu alaihi wasallam wa me fa wannan dadi babu babu dan Allah madaukakin sarki da ya saukar da addinin da idan kai aikin shi kake so ya gani ya baka lada ga abin da ya gaya maka ya ce maka idan ka kaucewa abin da annabi ya zo da shi fitina za ta same ka azaba mai ya ta same ka in ji Allah madaukakin sarki to shi yi kokari ka rinka bibiya ka rinka lalibe mai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zauna lafiya kai addinin ka lami lafiya ka je ka da Allah subhanahu wataala lami lafiya Allah madaukakin sarki ya samu dace wa qala ta'ala malan yace haka nan Allah subhanahu wataala yace wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu Allah subhanahu wataala yace wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu Allah madaukakin sarki da kansa yanayi muku gargadi akan ku kiyaye shi shi ne wa yuhadhdhirukum Allah nafsuhu kamar mutum ne ya kalle kai ce wani ka kiyaye ni ina fata an fahimta wa yuhadhdhirukum Allah nafsuhu Allah yana muku gargadin kansa da kansa shi sama ne ce ai an iqabin yasduru an nafsihi wa hadha ghayatu at-tahdhir yace ai yana muku gargadi game da ukuba da azabar da za ta iya samun ku idan kuka yi abin da baya so malai ce kaga wannan faɗin Allah subhanahu wata'ala da yace wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu yace hadha ghayatu tahzir wannan kaiwa mutuƙa kenan ƙarshe kenan wajen me wajen gargadi da jan kunni wajen gargadi da jan kunni yace yuqalu shi sa ake cewa ma ihzar ghadab as-sultani nafsahu idan mutum ya laifi ana so a razana da shi sai a ce ihzar ghadab as-sultani nafsahu ka kiyayi irin ukuba da narko na azaba da shugaba zai maka da kansa ka ce yayi irin wannan yakuwa wannan ayar ko kuma wannan jimlar za ku ga a cikin sota ali imran Allah madaukakin sarki ya maimaita sa waje guda biyu ko kuma wajen da yake dab da dab dab da dab guri na farko shine la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina ko ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه سأل الله تيمي ويحذركم الله تيمي وتسي تقبا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا سألا يتمي ويحذركم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد wato akwai akwai balaga ƴan uwa a cikin waɗannan ayoyi guda biyu akwai balaga matuƙa a cikin waɗannan ayoyi guda biyu ku kalle su da kyau ta farko ta ƙare da wa ilallahi almasir ta biyu kuma ta ƙare wallahu ra'ukum bil ibad kowace akwai abin da take nufi aya ta farko Allah madaukakin sarki ce la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina kada haka Allah madaukakin sarki ja kunna ce kada mu'mini ya sake ya riki kafiri a matsayin badadinsa a matsayin majabincinsa Allah ya hana ya gargadi kada wani mumini musulmi ya riki wani kafiri wanda baya san Allah a matsayin masoyinsa badadinsa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man yaf'al zalika dukkanin wanda ya saki ya aikata haka falaysa min Allah fi shay'in ba shi da komai a wajen Allah madaukakin sarki wannan ba karama kalma bace ba shi da komai a wajen Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce illa an tattaqu minhum tuqa sai dai idan ya ji tsoron su waɗanda suke kafirai din za su iya cutar da shi a rayuwarsa ko a dukiyarsa kana garin da yake na kafirai ne baka da kowa baka san kowa ba idan baka faɗi abin da suke so ba ko baka nuna kana tare da su ba to lalle su cutar da kai ko a dukiyarka ko a ranka to babu laifi sai kai taqiya dan uwan san taqiya ai ko sai kai taqiya an aka samu taqiya wannan ce ayat taqiya ai kun sa akwai taqiya addinin musulunci amma ba irin ta mutanen ba taqiyar musulunci shi da ka tsinci kanka a cikin wani bala'i wanda idan baka faɗi wata magana ba za ka iya rasa ranka gaba ɗaya ko kuma za ka iya rasa dukiyarka za a iya salwanta maka da dukiyarka to babu laifi a zuciyarka ba ka san abin sai ka faɗa da bakinka shi sa al'imam al-hassan al-basari alaihi rahmatullah yake cewa attaqiyatu ila yawmil qiyama kamar da ibn kafir ne kawo yace taqiya tana nan a wanze har zuwa ranar tashin alƙiyama akwai taƙiya akwai taƙiya amma kamar yadda na faɗa ba irin ta shi'a ba daga cikin misalin taƙiya abin da ya faru ga Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu ai kun san lokacin da su Abu Jahl suka kama shi a gabansa suka kashe mahaifiyarsa ko suka kashe mahaifinsa yana ji yana kallo da idansa sai suka ce masa ko dai ya faɗi mummunan magana akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi ma abin da ya sami iyayensa yanzu shi ma ya same shi za su kashe shi sai ya yi me sai ya faɗa ya faɗi kalma mara daɗi ya faɗi kalma mara daɗi yana faɗa kuma bayan sun tafi sai ta kuka ya je wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce babu komai ba abin da kai ya ce nan gaba in sun ƙara takura ka sai ka faɗa ka ƙara faɗa man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wannan aya ta sauka babu laifi in kai irin wannan takiyar ka shiga cikin mutanen da kake jin tsoron sharrin su babu laifi ka dan ka ringa boye abin nan dinka yanzu misali wani yace wani yace ya je cikin garin arna ya je cikin garin arna babu masallaci babu inda ake sallah ba inda ake sallah kwata kwata ba inda ake sallah to kaga irin wannan jefa rayuwanka ne cikin haɗari ka ce za ka fito gaban su inda suke ka ce za ka zo ka rinka sallah ko wanda ne zuwa garin ya kama ka wannan ba daidai bane sai ka yi taƙiya a lokacin in kuna tare da su sai kai ta hada hada ka in ka koma ɗaki kai kaɗai sai kai sallar ka an fahimta sai kai taƙiya saboda in ka bayyana kanka za su iya kashe ka to addinin musulunci yan uwa akwai taƙiya irin wannan babu laifi amma abin da ake nufi taƙiya addinin shi'a shine ka nuna wanda kake tare da su idan ka je gurinsu ka fahimci cewa su ba sa tare da masu zagin sahabbai to ka ɓoye ƙin abubakar siddiq allah ƙara masa yarda da tsine wa sayyidina umar da tsine wa nana aisha da tsine wa nana hafsa da sauran sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke la'anta sai ka nuna kai ma baka tsine musu kana tare da su wannan shine taqiya a wajen in shi'a kun ga wannan irin ta musulunci ce ba irin ta musulunci bace babu abin da ya hada su eh fa shattana baina musharriq wa mugharrib ba su da alaka kwata kwata ba su da alaka to shine Allah madaukakin sarki ce illa an tattaqu minhum tuqa sai dai idan ka ji tsoron cutar da kai da za su yi to babu laifi sai ka nuna musu soyayya a lokacin amma soyayya ta baki ba ta zuci ba ba ta zuci ba Allah madaukakin sarki ce yuhazzirukumullahu nafsahu Allah maɗaukin sarki yana yi muku gargaɗi yana tsoratar da ku kansa da kansa ku kiyaye shi sai Allah ya ce wa ilallahi masir ku sani kuma ƙarshe idan kai abin da kake so kai abin da kaga dama ka gama sabawa Allah duka idan ka gama ka tattara wajen wa ka koma kusan Allah za ka koma wannan ya fi wannan tsoratarwa dan uwa fahimci abu tsoratarwa ce da firgitarwa da razanarwa Allah maɗaukin sarki yake yi mana yace ku kiyaye ni idan ka ƙi Allah ya ce ka siyarka to ƙarshe Allah ce wa ilallahi almasir makoma gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala duka za a tattara ku nan za ku dawo a lokacin sai mutum ya girba abin da ya shuka Allah ya samu dace ita kuma ayar gaba Allah madaukakin sarki ya ce yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairi muhdaran rana ce ko yini ne da kowace rai za ta samu abin da ta aikata a halarce na alkhairi kowace rai duk abin da ka sani da na sani da muka sani man aikata na alkhairi Allah ya ce za mu same shi muhdaran a halarce an kawo shi an ajiye babu abin da zai buya ƙaraminsa da babbansa na ɓoye da na fili wanda kake gani ka manta da shi da wanda ka tuna da shi wallahi duk sai Allah ya sa an kawo shi an halatto da shi wa ma amilat min su'in da kuma abin da mutum ya aikata na rashin kyau na zunubi na mummunan aiki shi ma za a kawo shi muhdaran a halacce ba a ba a maimaita kalmar muhdaran ba saboda an riga an mace ta a farko ko sai ka dauke ta sai ka dawo da ita wajen sai ka sata ba sai an maimaita ba sai Allah madaukakin sarki ce tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan mutum zai rinka buri zai rinka so ina ma tsakaninsa da wannan mummunan aikin nasa idan ya ga an kawo masa mummunan aikin sa tili guda ga sana an jibge da karamin da babba wani ma ya manta da shi wani ma gani yake ba komai bane duk gashi nan Allah madaukakin sarki ya sa an halatto masa duk wani aiki da ya mummuna an jibge masa a gaban sa mutum zai rinka buri zai rinka so ina ma tsakaninsa da wannan aikin nasa amadan ba'idan tazara ce me nisa ina ma bai taba ganin wannan aikin ba ina ma ba nasa bane to kun ga wannan abin tsortawa ne ko sai Allah ya ce wa yuhazzirukum Allahu nafsahu sai ƙara mai tawa yace ku kiyaye kuratar da ku kansa da kansa to amma kuma kun ga wannan ƙarshen kuma ara sai Allah ya ce wallahu raufun bil ibad Allah mai tausayi ne ga bayinsa kun ga bayan Allah ya gama tsoratarwa mutum ya firgita ya razana mutum kafarsa tana karkarwa tana rawa sai Allah ya ce kwantar da hankali in ka dawo zan karbe ka idan ka tuba zan karbi tubanka in ka daina zan yafe maka yan uwa an fahimci ayoyin nan guda biyu kun ga kowace akwai gurbinta akwai yadda zaka aje ta ɗaya ta firgitar ta razanar ta tsoratar ɗaya kuma sai ta sanya kwaɗayi da sa rai idan ka daina wallahu ra'ufun Allah mai tausayi ne bil ibadi tausayinsa da jin kansa zai sa ya karɓi tubanka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon tuba daga zanubanmu amma dai kullum ka rinka tana cewa Allah maɗaukakin sarki wallahu yuhazzirukum Allahu nafsahu kullum ka rinka tana wannan Allah yana tsoratar da mu kansa da kansa wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yace inna batasha rabbika lashadidun lallai hakika batasha rabbika damkar ubangijinka shine albatasu ay al'akhadhu kenan kamun ubangijinka lashadidun mai tsanani ne ai wannan ba sai an faɗa ba kai ka san damkar Allah madaukakin sarki ba karamar damka bace kamun Allah madaukakin sarki wallahi ba karamin kamu bane kamun Allah madaukakin sarki game da wanda suka kaucewa umarninsa game da wanda suka zakkewa hane-hanensa lallai ta sani mai tsanani ne wa ƙala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kazalika akhdhu rabbika kamar haka ne kamun damkar ubangijinka take idza akhadha alqura idan ya kama wata alƙarya wahiya bijire umarnin manzanninta to haka damkar Allah maɗaukakin sarki yake idan ya damke ta Allah ya ce inna akhzahu lalle haƙiƙa kamun Allah maɗaukakin sarki alimun mai raɗaɗi ne kuma shadidin mai tsanani ne ƴan uwa wannan ayar ta zo ne a cikin suratul hud bayan Allah maɗaukakin sarki ya kawo labarin annabawa da yawa ya kawo labarin annabawa da yawa da yadda ya tura su zuwa ga mutanensu da yadda mutanensu suka bijire suka ki karɓar saƙonsu da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su gaba ɗaya duka annabi nuhu alaihi salam annabi hudu annabi salihu annabi shu'aib duk yadda Allah ya kawo labarukan su da duk yadda aka halakar da su karshe sai ya ce to kun ga yadda aka halakar da waɗannan mutanen sai ya ce wa kazalika akhdhu rabbika ba fa an yi an gama ba kenan kamar haka ne damkar ubangijinka take idza akhadha alqura idan ya damki dukkanin wata alƙarya wa hiya zalima alhali tana tana azzalima yadda waɗancan suka yi Allah ya damke su da irin nasu azaba da ta dace da su to ne yanzu ma da Allah madaukakin sarki turo musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma akwai irin damkar da Allah madaukakin sarki zai musu wata ta dace da su shine abin da Allah madaukakin sarki yake so ya haska mana shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna allaha la yumli lizzalimi lalle Allah madaukakin sarki yana yin dako yana dan saurarawa ga azzalimi ya bashi ya ci gaba da jan zaransa ya ci gaba da yin abin da ya ga dama azzalimi ya ta zalunci mai sabo ya ta sabo kowa ya ci gaba da abin da ya ga dama Allah yana dako wani ma sai ya dauka anya ko Allah nan da ake faɗa akwai shi kuwa irin wannan abin da ake ai ya kamata a can mataki Allah yana kallo wallahi shine alhalimu mai kawaici mai juriya duk abin da za ka yi kai a matsayinka na mutum abin da ake a matsayin saban Allah idan kai ne wallahi ba za ka jure ba tana na Najeriya ballantana na duniya gaba daya to Allah subhanahu wataala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah Allah yana yin dako ne dan jirawa azzalimai azzalimi ya gama zalunci sai yace hatta idza akhadahu har zuwa kuma lokacin da Allah maɗaukin sarki zai damke shi sai ce lam yuflitu ba bai isa ya kwace ba shine sai annabi karanta wannan ayar wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karanta wannan ayar hadisi na farko a cikin babin wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ النبي تيرا دا امنتي سار ثبت اغري شي قال يتي ان الله يغار للي الله مدوكين سركي مي كيشي ne yana kishi wa ghayratullahi kishin Allah subhanahu wataala ay ya'ti al mar'u ma harrama Allah alayhi shine mutun ya zakkewa abinda Allah madaukakin sarki haramta masa dan uwa fahimta Allah subhanahu wataala yana kishi malamai suka ce menene kishi me kishi wasu daga cikin malaman luga suka ce kishi shine taghayyurun yahsulu min alhamiyyati wal unfa kishi shine wani canji da mutum yake samu a sakamakon kishin wanda yake so idan an taba shi shi sa suka ce shi kishi galibi yana faruwa ne daga azzaujaini wal ahali miji da mata da kuma iyali namiji yana kishin matarsa haka ne yana kishin kanwarsa da babarsa da yasa da duk wata mace da take da alaka da shi galibi namiji yana kishin su haka ne sai wasu daga cikin malamai suka ce shi kishi kamar tawaya ce bai kamata a jingina ta Allah subhanahu wataala ba shi sai wasu malamai sai suka ce majazi ne me majazi abinda ake nufi inna Allah ya ghar lalle Allah madaukakin sarki baya son zakkewa duk abin da ya hana ma'ana alghairatu ana bi ma'ana almana'u hanawa wa ghairatullahi kishin Allah madaukakin sarki suka ce shine abinda Allah madaukakin sarki ya hana baya so shine mutum ya zakkewa abinda Allah madaukakin sarki haramta masa wasu malamai suka ce a bak kalmar a yadda take a ghaira a matsayin kishi ai galibi mutum yana kishin wanda yake so ne kada ya abin da ba daidai ba haka ne ko ba haka bane kishi yana tasowa ne daga wanda ake so daga wanda ake so zuwa ga wanda yake son sa kai idan ka gama takka za ta yi abin da ba daidai ba kana za ka ji daɗi ba za ka ji daɗi me yasa saboda kana kishinta yanzu a hanya za ka wuce ka ga wasu mata sun yi shigar da ba daidai ba ko abin da ya kama da haka amma ka kalla wani lokacin ba haka ba ne amma ka koma gida ka ga ɗanwanka ta yi sai ka yi me sai ka fatattake ta ka ce koma ki canza ba haka ba ne ballanta na matarka me yasa kai mata haka ƙiyayya ce ko soyayya kishin ta kake yi suka ce to haka Allah maɗaukakin sarki baya so ya ga bawansa ya zakkewa abin da baya so shi sa ta ruwayar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake cewa ma ahadun aghyaru min Allah ay yazni abdahu aw tazni amatahu babu wani wanda ya kai Allah madaukakin sarki kishi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga bawansa yana zakkewa zina ko ya ga baiwarsa mace tana zakkewa zina wannan shine shine kishin kaga dai karshe in ka kalli kalmar kishin tana nufin shi ne Allah maɗaukakin sarki baya so ka zakewa abin da ya hana ka kawai shi ne na ya ga ka zakewa abin da ya hana ka to wannan shi ne abin da malamai suka ambata wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man irtakaba manhiyan anhu babin abin da zai faɗa ko ya aikata wanda ya zakewa abin da aka hana shi wannan mun ji bayani dalla-dalla game da ukuba da mummunan sakamakon da zai samu wanda ya zakiyo abinda Allah ko manzansa suka hana shi to amma yanzu ka kaddara a matsayinka na dan adam mai rauni wanda zaka iya yin kuskure da sabo sai san tsiya ɗebe ka kaje ka aikata abinda Allah baya so shikenan a'a ba shikenan ba sai malam zai kawo maka mafita me ya kamata ka faɗa ko me ya kamata ka aikata dan ka goge wancan abin da kai a baya ɗan wannan fata an fahimta to wannan shine babin da zamu karanta insha Allah ta'ala qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah innahu huwa as-sami'ul alim ko innahu sami'un alim kamar da yake a cikin suratul a'raf da kuma cikin suratul fusilat Allah madaukakin sarki yace wa imma yanzaghannaka idan shaidan ya zungure ka idan ka samu zunguri annazu da larabci shine yana zuwa da ma'ana alfasad shine bata abu ko lalata abu idan shaidan yayi kokarin bata maka wani daga cikin ayyukanka yasa kai abin da ba daidai ba ko kuma yazo da ma'anar annahsu annahsu shine kamar zungura idan shaidan ya zungure ka me zungurin shaidan yasa kai abin da ba daidai ba ya ingiza ka ya tura ka ba ta hanyar turawa da hannu ba ba ta hanyar gaya maka magana ba a ta hanyar wasu wasi ta hanyar kawata maka abin ta hanyar gyara maka shi da shirya maka shi sai kaga kana son ka je kai la ga abin da zaka shine kai sauri ka ce a'udhu billahi a'udhu billahi yan uwa a'udhu billahi babban maganin shedan ce babban maganin shedan ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahburun ay yahburun duk lokacin da ka ji dan uwa zuciyarka tana raya maka wani abu mara kyau na saban Allah subhanahu wataala yi kokari kai ta ta'awizi a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim insha Allah ta'ala abin zai kwanta abin zai tafi saboda shaitan ne shaitan ne na sha ga mana hadisi annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya ga wasu matasa guda biyu suna zage-zage suna aibata junansu suna faɗa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce na san wata kalma na san abin da wancan idan da zai faɗa da wannan fushin saboda shi ɗaya daga cikin su jijiyoyinsa ta tashi fuskarsa ta yi ja ya yi fushi irin fushin da komai zai iya aikatawa annabi ya ce da zai ce a uzu billahi mina shaitanun rajim da wannan fushin nasa ya tafi dan shaiɗan ne dan shaiɗan ne to kaga ashe lokacin da kake cikin wani hali wanda komai zaka iya aikatawa kaga irin wannan fushin shi ne fushin da mutum zai je kisan kai dawo ya ce sharrin shaɗan ne shi ne fushin da mutum zai je ya yi aika da har rayuwarsa ta ƙare wallahi ba zai daina nadama ba har ya mutu ba zai daina nadama ba to haka duk wani aiki da kaga mara kyau kana ƙoƙarin aikata shi ƙoƙari ka aikata wannan shi sa kamar da ibn kafirin ya kawo abdurrahman ibn zaid ibn aslam ɗaya daga cikin malaman tabi'ai masana tafsirin alƙur'ani yake cewa lokacin da aya ta sauka Allah madaukakin sarki ce khudhil afwa وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يا رسول الله كرك أفوا آه وأمر بالعرف كي umarni da duk abin da yake kyakkyawa sannan ka kawo da kai game da jahilai sai ya ubangiji hakan ya za ta yi bayan kuma ga fushi fushi yakan iya sa mutum ya duk abin da ba daidai ba an ce kuma ka kawo da kai ga jahilai jahili mai wauta zai iya maka abin da zai fusata kai abin da ba daidai ba ba haka bane to shine sai wannan ayat ta sauka wa in ma yanzaghannaka minash shaitani lazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce innal ladhina taqaw إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا للي وأن سكا كياي دوكو كين الله سكي قرم بن الله سبحانه وتعالى سود كفا فكل كمن نند الله مدوكين سركي كمن تاسدش kukalli siffar da Allah madaukakin sarki ba su masu kiyaye dokokin Allah kun ga mutanen kirki ne ko sai Allah subhanahu wataala ya ce idza massahum ta'ifun min ash-shaytan idan wani ɓangare na ruɗin shaiɗan ya shafe su wani ɓangare na shaiɗanu suka zungure su suka taɓa su suka kai su zuwa ga abin da ba daidai ba suka sa su suka saba wa Allah maɗaukakin sarki sai Allah ce tazakkaru sai su faɗaka sai su tuna fa idahum mubsiruna sai ka same su yanzu suna gani tarwai shine malamai suka ce ashe duk lokacin da mutum zai aikata wani sabo duk lokacin da mutum zai kauce wa dokokin Allah maɗaukakin sarki sai ya zama to ba shi da basira a lokacin basirar tafiya take basirar tafiya take shi sa sai kaga sau nawa nawa ne santsi zai ɗebe ka kaje kai abin da ba daidai ba lokacin da kake yi duk ba za ka ankara ba amma kana gamawa sai ka ji kayan nadama zuciya ka takare yan uwa ba haka bane me yake dawa ka saboda basirar ka ta dawo a lokacin ku duba abinda Allah madaukakin sarki ce tazakkaru suna aikatawar tazakkaru sai su fadaka sai su dawo cikin hayyacin su saboda shaɗan ya sauke nauyin sa shi abin da yake gani yayi abin da yake yi Allah ce fa idahum mubsirun ta basirar ta bace babu babu to anan wajen fadin Allah madaukakin sarki ce da yace innal ladhina taqaw lalle masu kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki kaga ya nuna cewa ashe mutumin kirki bawan Allah salihi shi ma san yakan ɗabe shi yayi me yayi abin da ba daidai ba ɗan uwan fahimci wannan mu fahimci wannan ka'idar annabawa da manzanni su kaɗai ne Allah maɗaukakin sarki ya ba su isma ya ba su kariya da tsaro ba za su yi abin da ba daidai ba ba za su yi sabo ko su kauce wa Allah subhanahu wataala ba saboda Allah ba su kariya na musamman amma yadda Allah maɗaukakin sarki ya gina ɗan adam jibillarsa yadda take lallai zai iya afkawa cikin abin da ba daidai ba don nagartarsa to amma bambancin mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba shine shi mutumin kirki idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru idan ya shafe shi wani lokaci kafin ya aikata kafin ya aikata shi sa imam suddi yake cewa idza zallu tabu shi sa idan suka kauce suka dan zame tabu sai su sauri su tuba shi kuma imam mujahid ibn jabar ɗaya daga cikin manyan almajiran abdullahi dan abbas allah ƙara masa yarda shi kuma yace ar-rajulu yahimmu bi dhanbi fa yadhkuru allah fa yad'u shine mutum yayi himmar aikata wani zunubi kafin ya kai ga aikatawa sai ya tuna Allah madaukakin sarki sai ya bar zunubin sai fara kun ga abubuwan guda biyu sun shiga shi imamu suddi ya fassara abin da sai sun yi suke tuba ko shi kuma imam mujahid ya ce kawo mutum ya aikata to duk ya shiga ciki wani lokaci za ka ga kafin ka kai ga aikata abin sai ka ga basirar taka ta dawo sai ka ga hankalinka ya tashi sai ka yi nadama wani lokaci kuma sai ka yi me sai ka aikata ba haka ba ne to kowanne wa qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونئم عجر العاملين الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة yana faɗa siffofin wasu nagartattun bayan Allah ne Allah ya samu daga cikinsu ya ce wallazi na iza fa'alu fahishatan su ne waɗanda idan suka aikata alfasha mece ce alfasha wasu daga cikin malamai suka ce alfasha ita ce zina wala ta ƙarabu zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila wasu suka ce ita ce luwaɗi Allah maɗaukakin sarki ce a ta tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamina to amma dai alfasha malamai suka ce shine kullu fi'ilin ta'azzama karahiyatuhu fil anfusi dukkan wani aikin da kinsa da kyamarsa yake girmama a cikin zuciya wa yaqba'u dhikruhu fil alsun wa shar'an sannan zaka ga hatta ambatansa akan harshe yana yi wa mutane nauyi saboda rashin kyansa shine alfasha wasu kuma suka ce ma tanaffara minhu tiba' duk abin da ɗabi'a take gudunsa za ga ɗabi'a ba ta san sa tana kyamatarsa asalima ɗabi'a da take kubutacciya wala taqirruhu al-uqul sannan hankali ma kubutaccen hankali baya tabbatar da shi wa yujibu al-hadd fi ad-dunya wal 'adab fi al-akhirah kuma aikata shi yana jawo mutum haddi a duniya idan kuma je lahira ba ya masa haddi ba za a masa azaba a lahira Allah madaukakin sarki tsare Allah ce su ne waɗanda idan suka aikata alfasha wato ku kuna kuna gane na soshin na iko can Allah madaukakin sarki ce innal ladina taqaw idza masahum ta'ifu min ash nan kuma Allah ce wal ladina idza fa'alu fahishatan su ne waɗanda idan suka aikata alfasha ma'ana wani lokaci kafa su takan iya zamewa har su shiga cikin irin waɗannan ayyuka aw zalamu anfusahum ko kuma su zalunci kansu ta hanyar yin abin da Allah baya so zakarullaha kun ji su ma sai Allah maɗaukin sarki ce sai su tuna Allah nan da nan sai su faɗaka sai su tuna Allah subhanahu wata'ala fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafara zunubin da suka aikata walam wa man yaghfiru dhunuba illa Allah dan sun san ba mai gafarta zunubi sai Allah subhanahu wata'ala walam yusirru ala ma fa'alu sai Allah ya ce ba sa dagewa su doge akan abin da suke aikatawa na laifin wa hum ya'lamuna alhali suna sani ma'ana idan suka aikata suka gane ba daidai ba ne to za su tuba a cikin zuciyarsu har ƙasan zuciyarsu kuma da gaske suke ba tuba mu zuru suka yi ba ba sa dagewa su doge mutum ya san abin da yake ba daidai ba ne amma saboda zuciyarsa tana so ya ta yi wannan ba ɗabi'ar mutanen kirki ba ce ula'ika sai Allah sai kaga irin waɗancananka masu irin wannan aiki jaza'uhum maghfiratun min rabbihim sakamakon su ita ce wata irin gafara ta musamman daga Ubangijinsu, wa jannatun da kuma aljannatai ta jirimin tahtiyar anharu wanda a ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin gidajensu. Allah subhanahu wata'ala ce khalidi na fiha suna masu dawwama a cikin waɗannan aljannatai wa ni'ima ajrul amilina kai ma dalla da ladan masu aiki irin wannan Allah ya samu daga tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna Allah subhanahu wata'ala ya ce wa tubu ku tuba ila Allah zuwa ga Allah subhanahu wata'ala jami'an gaba ɗayan ku e kowa ya bar abin da yake zo ya tuba kowa ya sauka daga kan zuciyarsa ya dawo zuwa ga Allah madaukakin sarki ya tuba Allah zai karbe shi at-tauba yan uwa shine al-iqla' min adh-dhanb shine mutum ya ciru daga aikin da yake daina shine at-taubatu daina aiki galibi idan aka ce at-taubatu ita kadai aka kawo ta tana daukar tuba da istighfari gaba daya haka nan idan aka ce al-istighfaru yakan daukar ma'anar tuba da istighfarin gaba daya amma idan aka kawo su tare to sai kowane ya dauki ma'anarsa kamar yadda Allah madaukakin sarki wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi kaga wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi daban-daban ne ko to kowanne sai ka aje shi ma'anarsa in aka ce al-istighfar shine neman gafara ma'ana zanubin da ka riga ka aikata kayi jiya kayi shekaran jiya kayi wancan kayi shekara mai zuwa to yanzu duka sai ka gane cewa baka daidai ba ya za ka kubuta abinda za ka yi don kubuta daga wancan abin da ya wuce shine istighfari dan uwan fahimta shine sai ka san hanyar da zaka ka nemi gafara a wajen Allah madaukakin sarki shine sai ka ce astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai rabbi ighfir li wa tub alai innaka antat tawwabur rahim allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kai sayyidul sayyidul istighfar wannan shi ake kira istighfari yan uwa shi kuma tuba abin da ake kira tuba shine ka daina zanubin ka daina yan uwa an gane bambancin su kuwa an gane bambancin su ko yawwa shine ka daina zanubin gaba daya sannan ka sawa zuciyarka ba za ka ƙara komawa ba sannan a lokacin sai ka daina kana cikin yi sai wani maka wa'azi faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha haka ne ko to kaga duk wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijin sai ya daina shikenan abin da ake fata kenan shine mai ahlar yace ai wa shuruqut tawbati annadamu ala ma fata wanni yatu alla ya'uda ila dhanbin fima baqiya min umrihi ko sai ce me wa ayyatrukal ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha Allah ya saka Abdurrahman al-Akhdari da alkhairi ya karatu ne wallahi mai kyau wanda in dai kana kallon sa zaka samu rabo da yawa a rayuwarka ta duniya da ta lahira yace sharɗan tuba shine annadamu alama fata yin nadama akan abin da ya riga ya wuce nayi abu kaza na yi abu kaza ni da kan kaina ba ma sai wani ya zo ya gaya ba na san ban kyauta ba daidai ne ba sai ka yi nadama sai zuciyarka ta karya sai ka ga baka kyauta ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce annadamu tauba karyewar zuciya da nadama shi kansa tuba ne sannan wanni ya tu Allah ya uda ila zambin mutum ya yi niyya a cikin zuciyarsa cewa ba zai koma zuwa ga wancan zunubin da ya yi nadamarsa ba sannan wa ayyatu rukal ma'asiyati fi sa'atiha idan yana yi ne a lokacin to kada ce sai gobe a lokacin da kake cin wani abin da yake na haramun eh a lokacin misali ka kaddara an kawo maka naman kare ko naman mage kana ci sai wani zai ce maka cin naman mage da cin naman kare haramun ne annabi ya hana a lokacin kada ka ce bari in gama wannan to daga yanzu ba zan kara ba baka tuba ba eh baka tuba ba mutum yana shan wiwi ko yana shan giya ko yana shan abin sha na maye sai aka yi masa wa'azi aka ce haramun ne annabi ya hana shan kayan maye to daga lokacin sai ya tar wiwin nan ya ballata ya take ta ya ce ko na aikata luwatsi aka yi masa wa'azi a lokacin za ka daina kada ka ce sai an jima kada ka ce sai gobe an jiman taka ce goban naka ne amsa shine ba naka bane saboda ka a lokacin za ka bar su to saboda ka Allah madaukakin sarki ya kiraye mu gaba ɗaya cewa tubu ila Allah jami'an gaba ɗaya mu koma ga Allah madaukakin sarki mu tuba dukkaninmu Allah ya ce la'allakum tuflihuna fatan kwa kasance daga cikin masu rabauta ma'ana idan ka tuba za ka rabauta idan baka tuba fa ba za ka rabauta ba Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin masu rabauta wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ƙale ya ce man halafa wanda ya rantsuwa fa ƙala fi halafihi ya faɗa a cikin rantsuwar tasa ya ce billata wal uzza yana rantsuwa da lata da uzza da lata da uzza suna menene gumaka ne sai mutum ya ce billata wal uzza yana rantsuwa da lata da uzza falyakul to ya marma zai ce la ilaha illallah e kalmar shahada ya jaddada addininsa ina fata an gane to kun ga tunda aka ce ya jaddada kalmar shahada kaga ya shiga matsala kenan kai sai annabi tsira da amincin tsara tabbata a gare shi ce to ya sauri ya ce la ilaha illallah na yadda babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai kai ya ubangiji da lata da uzza duk shirme ne duk shirme ne ومن قال لصاحبه تعالى أقامر أقامرك wanda ya ce da abokinsa ko ɗan uwansa ta'ala zo uƙamirka mitata shi ne al-muƙamara yanzu ka ce da abokinka wani zo mi wot ta kuɗi ba fa ka yi ba fa an gane kawai zo mi wot ta kuɗi ta naira hamsin hamsin ko ta naira ɗari ɗari sai ka ji kai kuɗin ya maka ba sai ka ce ba zan ba to shi wanda ya ce a zo a yi wata ɗin kawai a annabi tsira da amince tsara tabbata a garshe ce falle ta sadak abinda zai kubuta daga wannan laifin nasa shine zai sadaka ba fa wanda ya tatan ba fa wanda ya ce zo mu je mu tata ba a kai ga yin tatan ba annabi ya ce to yi sadaka inda yana so Allah Allah ya yafe masa ya kuma wanda ya tatan kenan shi ɗan uwan fahimta saboda tata tana ɗaya daga cikin alkaba'ir manya-manyan zunubai wanda Allah maɗaukakin sarki baya gafarta sai mutum ya dage da istighfari da tuba da ayyuka na gari ya dage da Allah ya ji kansa ya ga dama sai ya gafarta masa saboda ita tata tana da matsala ne a cikin a cikin tsari na tafiyar da al'umma addinin musulunci tana da matsala sosai da sosai duk mai tata ba zai rabota ba haka Allah maɗaukakin sarki na santa duk mai ta ba zai rabota ba duniyarsa da lahirarsa sai dai a hankali sai dai in ya tuba ba zai rabota ba sannan duk mai tata za ka same shi bai damu da sallah ba bai damu da ambatan Allah ba duk mai tata za ka same shi bai damu da sallah ba bai damu da ambatan Allah ba idan ma yana yana yin ta ne yadda ya ga dama amma bai damu da ita ba sannan dan tata a din inda ake catan ba ka rasa fada da hayaniya da gaba da kiyayya a wajen duk inda ake catan wannan fa da'a cikin alkur'ani nake nake nake kawo muku su kawai cirowa nake da gaya muku ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal kun ga bayan Allah ga lissafo su da tata da giya da gumaka da neman sa'a da kibiyoyi dukkanin sai Allah ya tattara sai ta rijisun min amalin shaitani kazanta ce datti ne najasa ne daga cikin aikin shaitani fajitani buhu Allah ya ce ku nisance shi la'allakum tuflihuna dan ku rabota kun ga inda na samu rabota ko idan baka nisance shi ba ka rabota ba rabota sai Allah madaukakin sarki ce inda ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul me adawa wal baghadha fil khamri wal maisir abinda shaɗan yake nufi yake so shine ya jefa ya aukar ya farar da muguwar kiyayya da gaba tsakaninku saboda giya da caca duk inda ake gidan giya ka je ka gani ba a rasa shi da fitina tashin hankali fada fasa kwalba ayyukan mutum duk wanda ya san inda ake shaye-shaye wallah ba a zaman lafiya ba wai sai gidan giya inda ake zuwa abin nan ba ba kamar inda yake ba ba ba nan ba duk inda ake shasha ba a zaman lafiya haka ne ko ba haka bane haka ne Allah madaukakin sarki ya faɗa ai saboda babban abin da shaitan yake so da giya da tata shine tayar da hankali shi dama wanda ya shaye shaye hankalinsa yana nan hankalinsa bayan mara hankali ko ina ga ke tsammanin samun zaman lafiya a tattare da shi babu to shi kuma tata abu ne da ya shafi kuɗi da dukiya saboda haka duk wanda aka ci masa kuɗi haka kawai mutum ya ɗauki naira dubu hamsin ya sa wani ƙato yana zaune ba abin da ya kawai sun yi masa kuɗi sai ga kaya ba ta yi ba sai rigima sai rigima wani ya sa mashin ɗinsa wani ya sa motarsa wani ya sa gidansa wato in ta ta ta wani lokaci fa kayan jikin suke tuɓewa wallahi a sa ita ta Allah ka je inda ake ta ka gani wallahi kayan sa na jikinsa zai tuɓe yanzu abacin ya shi ba shi da ko sisi ba me zai hana kai tafiya ka gida wai dole shi dole ba zai ba shi dan kunya ba dole ka san akwai waɗanda ba su sun yi wa shaɗan alƙawari ba su ba shi kunya ba eh in dai suna nan a raye to shaɗan ba zai ji kunya ba su suna nan na'am eh na'am su ba 'yan karta ne ba warai ai duk sun shiga ciki duk ɗaya ne to sai ga mutum ya je ya bada kayansa an cinye to kaga Allah madaukakin sarki ce shedan yana so ya jefar da gaba da kayyana a cikin giya da tata sai ce wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sala ya kuma kautar da ku ya toshe muku hanyar sallah da ambatan Allah kun ji inda sallah da ambatan Allah suka fito yanzu maganganu duk kun same su ko ba ku same su ba to shi sa na ga muku alqur'ani na ga muku ai alƙur'ani na gaya muku kawai cirowa ne na gaya muku duk ɗan tashi sai ka same shi da wannan abu ‘yan uwa bari ne mana wata faɗakarwa kun ga halin da muke ciki yanzu samarinmu wallahi ku ji tsoron Allah matasanmu ku kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki ta ta yawa a cikin yanzu yanzu abin mamaki abin takaici shaguna ake zuwa a buɗe a cikin ungoyoyin mu ana irin wannan bet naija ake ce masa ko menene bet naija ko kuma wallahi yaran mu ne suke zuwa su yi da kaga caca kala ɗaya aka sani shine karta kati ba haka bane shine kawai cacan da aka sani karta aje a buga karta a sa kuɗi a yi irin wani cacar da ake yi ta fulko abin da ya kamata ka ba kowa ya santa ba wata ake zuwa mutum ya zaɓi lamba a jarida ya cike ya ba da kuɗi wannan da yawa ba su santa ba a jarida ake cacar da yawa daga cikin kuma wasu ba su santa ba a lamba ka sa kuɗi wanda ma ya zai buɗe idan aka kaɗa wanda ta ta fito duk kuɗin sai a tattara masa sai a bashi shi fa wanda mai shagon aikinsa kenan kawai a bashi nashi kwamishin ɗin kartagi kenan eh kartagi kenan to yanzu yaran mu ga suna shiga irin waɗannan abubuwan kaga an buɗe shago yanzu misali in za a yi bal in za a yi bal sai a turo maka sai a turo maka da da bet tsakanin za a yi bal da Manchester da Arsenal sai a ce ka zaɓa idan manchester suka ci ka sa kuɗi idan arsenal suka ci ka sa kuɗi wallahi kuɗi ake sawa da yawa wani ya ce min sai ka sa sai ka sa naira dubu ɗaya sai ka samu naira dubu hamsin naira dubu ɗari naira dubu ɗari caca ce caca ce akwai wasu abubuwa wanda za ku ga sun fito da su ta sura game game ne amma wallahi caca ce caca ce za ka sa kuɗi dala biyar ko dala uku ko abin da ya kama da haka a juya a inspiring din shi haka a juya shi wanda duk ba ku san shi ba kun san shi caca ce caca ce matasan musu suna gani kuɗi ne a banza kawai ga waya da zaka daddan naka samu kuɗi wallahi tallahi haramun ne duk abin da ka duk abin da ka samu a wannan haramun ne ba zai albarka ba haramun ne saboda ka irin abubuwan yan uwa lalle ne mu rinka lura duk abin da zaka samu akwai hanyoyi masu yawa na halak da Allah ya buɗe na samu arziki wanda sun fi yawa hanyar da aka ce maka haramun ce wallahi ba ta da yawa ka kalla da kyau hanyar da Allah ya baka dama ka je ka nemi arziki zaka tana da yawa famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi abin da aka ce ba shi da kyau din ba shi da ba shi da yawa ka hakura ka bi mai kyau din sai Allah ya azurta ka menene amfanin kuɗin da zaka same shi ta hanyar haramun dan Allah shi amfani amma abin takaici a ce yaran suna shiga irin waɗannan abubuwan na caca na caca ga sanan a waya ba sai ka je wani wajen bai za a waya za to annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi yace wanda yace da abokinsa zo mi caca to ya je sadaka shi ne ka fara wannan zanubin nasa wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi kuma annabi muka zo karshen kitabul umuril manhi anha kitabun da yafi kowanne tsayi kenan a riyadi salihina ya mun daɗe muna karanta shi sai zama ka zo ƙarshen su saura babi kawai biyu yanzu gama littafin eh saura babi saura kitabi bi kawai daga kitabil mansurat wal mulah sai na ƙarshe ina ji kitabul kitabul du'a ne ko kitab menene shine na ƙarshe eh shikenan mun gama insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace anan zamu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله